kuma kitabul i'tikaf yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a wani gaba wacce take mai muhimmanci ita ce gaba da mala yace kitabul ilm wato littafi na me na ilimi kina mala ya rarraba littafin shi a tsarin kutub kitab kaza kitab kaza wannan gaba tana da muhimmanci domin idan har mutane suka yi nesa da karatu to za su yi nesa da addini idan mutane suka yi nesa da addini kuma za su zama mai batattu haka ne da kullum muke karantawa a sallah cewar ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin malamai suke cewa al maghdub alaihim dinnan sune yahudu Allah ya fishi da su saboda su suna da karatu amma ba sa aiki da karatu addallin anan kuma sune nasara kiristoti su kuma da jahilci suke bauta kinan kun ga me bauta da jahilci batacce ne to maganin jahilci kuma shine me ilimi mutum ya karatu shi yasa ka zamo ɗalibin ilimi duk irin yadda ka samu matsi a rayuwarka na lokaci to kakar ka kuskura ka rasa lokacin da za ka koyi addini domin in dai ba ka da ilimi wallahi za ka yi ta bauta ka yi ta shan wuya ashe ba lada za ka yi so da ba ka yin ta yadda addini ya me ya koyar an gane don haka ilimi yana da muhimmanci sannan mu sani ilimi sifa ce ta ubangiji Allah sifarsa daga cikin sifofinsa akwai ilimi shi yasa yake kiran kansa da al'alim yake kiran kansa da al'alim yake kiran kansa da me al'allam waɗanda duk waɗannan sifofi ne na ilimi yake jingina wa kansa sai kuma ya ɗosana wa bayan shi tun daga kan mala'iku har me annabawa har kuma waɗanda suke magada annabawa ɗin su ne malamai da haka duk wanda ya samu wani kaso na ilimi to Allah ta'ala ya mishi baiwa da wato kaso wanda yake mai gwabi mala yake cewa babu fadlil ilmi babin da zai magana falala na ilimi ta'alluman ta hanyar mutum ya koye shi kenan ilimi dole sai an je an meye an koye shi wa ta'aliman lillahi ta'ala da karantar da shi kenan bayan ka yi ilimi me yake kanka ka karantar da shi in ba haka ba manta shi za ka yi duk karatun da kake da shi in baka karantarwa yanzu mun gama kitabul fadail ko in baka sa ka karantar da wani ba ko ka ajiye littafin kawai ka ajiye kitabul fadail shekara ɗaya baka ɗaga shi ba ina tabbatar ma in ka ɗago shi ko wani sharhin da muka ma baka tuna shi ba amma in yanzu ka sa kake karantar da wasu kai ma cikin ƙanƙanin lokaci wani har sharhin da aka yi ma zaka na iya tunawa maganar da aka yi a gun dan haka shi karatu in ka koya kai ma abin da yake kanka shine kame ka koyar kuma koyarwa ba sai ka tara mutane ba kana da mata ka koyar da matarka sai zo ina biya mana bayan isha minti goma muna biya kitabul fadail ya ku zama arewa 24 din nan ya ku ka bude mata facebook ku yi awa biyu kuna kallon gajerun bidiyoyin da ba za su amfana da ku ba amma in ka zauna ka karantar da ita cewa zo ki je kitabul fadail gashi babu falalar mutum ya tashi ya sallan asuba ko raka'atul fajr wallahi ka zauna da ƴaƴanka da matanka wallahi rayuwan ku ka ji mafi daɗin rayuwa kake du jawal din Najeriya nan sai ka ji baya kanka amma in ya zamo da daddare ka je ka kare a wahala da rana ka kare a wahala da daddare ma ka zo ka kuma kwana a saban Allah sai ka ji komai baya kanka amma in har da rana ka je neman halal da daddare ka zo ka dan biya muku hadisai biyu ku kai da ƴaƴanka ko za ku tashi da safe cikin nishadi ba wanda yake jin haushin kowa ita matar ba ta jin haushin ka kai ma ba ka jin mi haushin ta ƴaƴan kuma suna son ka amma in dai rayuwa babu da'a ma Allah babu addini zaka ga rayuwa ce wacce take ba ta da daɗi don haka dai mutum in yi ilimi to ya mi ya karantar da shi kuma kenan sai mu fa'idan ta cewar ba za ka karantar ba sai kana da shi shi yasa mai littafin al'usul as-salata Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya mishi rama kun ga tun farko yace abu na farko shine kai ilimi in kai ilimi kuma kai aiki da shi yace in kai aiki da shi ka karantar ko sannan kuma kai mi kai hakuri a abin da zai biyo ba lokacin da kake karantar da shi don haka dai mutum mutum ya ilimi da farko sannan kuma ya karantar sai ma da ya ce lillahi ta'ala gaban nan tana da muhimmanci koyan danwa za ka yi Allah karantarwa danwa za ka yi Allah in ka koya ba dan Allah ba ka rushe idan ka karantar ba dan Allah ba nan ma ka yi me ka yi hasara kullum ka rike wani hadisi da annabi sassan muke cewa awwalu man tusa'aru bihimun nar mutum mutanen da Allah zai fara tsindimawa a wuta mutum uku ne daga ciki me akwai alim malami ne a duniya amma Allah zai zo da shi cewa na baka ilimi ya tabbatar cewa Allah ka ban ilimi mi kai da shi ya ce Allah na koyar dan kai Allah ce ƙarya kake nama kai ne liyuqal qari alim kai ne dan a ce da kai sheikh ne, masani ne, gwani ne, alaramma ne, shehu ne, duk an riga an faɗa ko mala'ikun ku ja shi a fiskarsa ku yi ta da shi bai dan Allah ba kenan in za ka yi karatun ka yi shi don wa don Allah haka in za ka karantar idan kana karantarwar ba don Allah ba ko kuma aikinka yana sabawa karantarwarka annabi su san shi ranar lahiyar akwai sheikh din da za a sashi a wutar jahannam zai na juyawa ciki yanda jaki ke juyawa a dutsen nika irin na da yana kashin uwar hanjinsa yan wuta za su zo su kewaye shi haba sheikh wani mu ka ce mi ne ba mi ba muka zo ta kai mi ya kawo ka sai ce ku ɗin ma in na ce ni ma in na ce ku yi ba na yi in na ce ku bari ni ma ba na bari a ɓoye na ce kar ku yi a fili na ce kar ku yi ni ma a ɓoye in na je ni kuma sai me sai na aikata shi yasa mai hikima yake cewa fa'alimun lam ya'malanna bi ilmihi mu'azzabun min qabli ubadil wasa duk malamin da bai aiki da ilimin shi ba to kafin a sanya kafirai sai an tura shi wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu don haka kenan babin ilimi yana da muhimmanci amma kuma yana da hatsari yana da muhimmanci in ka tsarkake niyya ka yi shi don Allah yana da hatsari idan ya zama dufa fitikarka ba don Allah kake ba so kake a naɗa maka rawanin malinta ku ne malaman gari to mutum ya halaka in za ka yi karatu yi shi don Allah in za ka kantar ka yi shi don wa don Allah kawai an san kana yi ba a san kana yi ba in Allah ya san kana yi kai ya ishe ka an gane kuwa Allah ya sa mu dace قال الله تعالى الله تعالى Allah madaukaki yana cewa wa qur rabbi zidni ilma a bisa tsarin malam shine in ya kawo babi in akwai ayoyi da suke magana akan babin sai ya fara zubo su to nan ya kawo fadin Allah wa qur rabbi zidni ilma fata'ala Allahul malikul haqq ne ko wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma anan Allah yana umar yana umarni ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam shawar ka ce Allah ka kare ni ilimi nan malaman tafsiri suke cewa da akwai abin da yafi ilimi falala da sai Allah ya ce wato shi annabin sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ka kare ni wannan abin amma da yake babu sai zamo iya abin da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ya kare ka shi shine me ilimi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما annabi yana addu'a cewa Allah ka kara min ilimi kenan kai ma kana addu'ar ubangiji ka kara min ilimi saboda wa fawqa kulli dhi ilmin alim in kana ji kai ka kai a karatu wallahi baka ma je ko ina ba ashe saman ka akwai wanda ya haɗiye an gane shi sa kullum ke faɗa muku a babin karatu ka zama mai kankan da kai kada ka kuskura wayan da dan kayar riyadu salihin ka ji kanka masha Allah ina kammala riyadu salihin hadisai dubu biyu misali din na iya su la wani zaka samu shi in kai iya karanta shi kai ka fahimce shi wani ya haddace shi kaf zai karanto ma shi wani ya gama ya haddace bukhari da muslim suna abi dawud tirmidhi ibn majah nisa'i dukka waɗannan ya riga mi wani in ka hada da musnad da imamu ahmad ma zai ce ma ka haddace shi kenan kai ina ka je ka kenan a babin karatu kullum kai tawadu kissar annabi Musa sananniya ce wani a cikin bani Isra'ila ya tambaye shi waye kai ka ilimi a doron ƙasa ya ce babu Allah ya ce to kaje akwai ba na khabar na bashi ilimi kaje kai almajiranta a wajen shi kuma ya je almajiranta mai wahala aka masa sharaɗi kuma ya sha wahalar a tafiyar da kire isihin da ya dace ya isa kuma ya sha haka ta haka kenan mutum ya zama a babin ilimi kullum cikin tawalo cikin Allah ka kare ni ilimi Allah ta'ala ya kare mu ilimi mai albarka. Wa qala ta'ala sana Allah yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun qul kace hal yastawi alladhina ya'lamun shin waɗanda suka sani za su yi daidai da wal ladhina la ya'lamun waɗanda ba su sani ba ma'ana masu ilimi za su yi daidai da jahilai wallahi ba za su taba daidai ba jahili bayan la'asar sai ta nafila har magariba ba shi da lada jahili ana idan da asuba sai ya tashi ya tana fila ba shi da lada mai ilimi cikin ilimi yake komunsa haka da ilimi za ka samu ilimi ilimi shi zai wayar da kai rayuwa kun ga in kana da karatu in ka zo addini daɗi za ka ji ba shi da wahala an gane addini sakayo yake amma in ba ka da ilimi sai kai haka ka riƙe shi gam gam gam gam kai ta shan wuya kamar likita ne ya ce ɗan riƙe min hannun wannan sai ko ɗan riƙe min abin nan sai ka kama shi gam wanda ko ɗan riƙe shi kai ya riƙo da haka wanda ya riƙe gam da wuri zai me zai gaji kuma ya sake amma wanda ya ɗan riƙe a hankali fa to haka addini shi da annabi ya ce wanda yake ɗebo ta da faɗi a addini to sai addini ya doka shi amma wanda yake da karatu yake bin abubuwa cikin lumana da sannu sannu sai kaga ya isa gaci da haka ba wai kaga mutum irin ko sallah ne wani in ya zo ya kama kirji sai ka ce babu irinsa sai ya riƙe ta har haka kamar zai taɓo haɓarsa akwai yanda musulunci kore ya ce ai da haka in kana addini da ilimi shine zaka yi nasara amma in ba ilimi iya wuya ce kawai Allah raba mu da wuya wa qala ta'ala Allah yana cewa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum Allah ya ce yana daga darajar masu imani cikin ku wal ladhina utul ilma darajat amma ma abota ilimi kuma Allah yana daga darajojin su ma'ana cikin masu imani masu imani suna da daraja amma cikin masu imani malamai kuma sun fi suna da wata daraja ta musamman kenan wannan darajar Allah ne yake yarfa'illahu Allah ne yake dagawa karkashin wannan sai in ce ba kai zaka daga kanka ba ilimin ne Allah ya alƙawari saboda shi zai mi zai daga ka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya tabbatar inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah na daga darajar wasu da wannan littafi da haka tun da Allah ne yake ɗagawa ni zan ɗaga kaina ta taya wallah inda kana da ilimin dan Allah ka ɓuya ka ɓoye sai Allah ya ɗago ka amma in ba ka da shifa in ka cusa ka cusa sai ka ɗago kamar ka ɗago shi kenan sai ka zube ba za a sake jin labarin ka ka kaya asara da haka in kana da karatu wannan cusa-cusan wannan kutsa-kutsa duba naka bane shi Allah ya alkawarin zai ɗaga ka kuma baya saba alkawari don haka wani wallahi sai ya mutu Allah yake ɗaga shi Abdul Basir Abdul Samad ina tunanin ɗauka ko wanda ya samu bayan mutuwa shi ta shi yake da rai yanzu haka a sauke bidiyon sa a YouTube a channel nashi miliyoyin mutane cikin kankanonin lokaci da aka ga sun bibiya la'alla da yana da rai ma ba a wannan bibiyar tasa Allah ya ɗaga shi saboda alkur'ani yanzu da da ransa ya ce duk duniya sai an ji ni miliyoyi sai sun ji ni sai Allah ya sa a lokacin a ji shi ko ƴan mutanen da ba su da yawa a duniya yanzu kuma sai ya shafa labarinsa to amma kun ga Allah ya daga darajar wasu saboda wannan ilimi Allah ya daga darajar wasu saboda wannan addini amma Allah ne yake daga don haka ba ruwanka da cusa cuce kullun ina mana wasiyar mai tawadu mai kankan da kai wallahi Allah ne zai daga amma yanda abokananmu suke da wasu ƴan gilgil gilgil din nan kansu yana tarawa ko bayan da za su je wallahi muna nan da ku bayan da za su yanzu wani fa in baka ce mar gwani ba wallahi sai ma kalla kallo ta yaya ba za ka ce min gwani ba eh ta yaya za a ce ma gwani Allah ya shirye mu wa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama sanin kawai masu tsoron Allah su ne malamai wanda suka san Allah kenan in ya zamo ga ilimi ba ka da tsoron Allah ka tambayi ilimin ka wani irin ilimi yake da shi domin Allah ya ce masu tsoronsa kawai su ne malamai to kai ga ilimin kuma ga Allah ya ce kar ai kaza ka yi kar ai kaza to me amfani ilimin kar a ci kuɗin ruwa kana malami kana cin kuɗin ruwa kar ai zina kana malami kana bibiya kar ai kaza kana to me amfani ilimin kuma lala ilimi aiki da shi ilimi tsoron Allah yanda kai tsoron Allah ka yake karuwa yana nuna kana sanin Allah shi kuma da wanda ya fi tsoron Allah shine wanda ya san Allah to shi jahili bai san Allah ba shi yasa baya ne baya tsoron sa kuma mai ilimi ya san ubangiji shi yasa yake tsoron sa dan haka waɗannan ayoyi kun ga suna da muhimmanci musamman muka zauna muka yi nazarin su sosai malam sai ya ci gaba da kawo hadisi yake cewa an muawiya ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga muawiya Allah ya kara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan nan mu fahimci hadisin nan duk wanda Allah ke son shi da alkhairi na alkhairi ya zo nakira wannan nakira tufidu al'umum ya zo ba da alli ta'rif ba dan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wanda Allah ke san shi da alkhairi jama'a alkhairin nan alkhairin duniya da lahira du ya shiga ciki yufaqihu fi din to kun ji sai Allah ya fahimtar da shi mi addini ya bashi ilimin addini kenan duk malamin da ya ji cewar Allah ya ba wani abin da ya fi nasa to ya halaka a'a in Allah ya fahimtar da kai addini ko to babu wani da aka yi masa kyauta irin wacce aka ne aka yi maka kuma ba wanda ya so Allah ya so shi da alkhairi irin me alkhairin da da ya so ka da shi ya ga mafi abu mai tsada da mutum Allah zai bashi shine ya fahimtar da shi addini ya zamo ya san addininsa Allah ta'ala shiryar da mu wani addini yana da tsada da mutane sun san shi an gane karkashin sa ne duk wani abu da saukin rayuwa da daɗin rayuwa yanzu ya jiya na yayi khutuba mai takin sai ya ji Allahu ba'da usrin yusra to karkashin addini ne kawai zaka sani cewar Allah ya alƙawarin cewar sai ya ji Allahu ba'da usri yusra duk yanda aka matse aka matsu to Allah ta'ala kuma zai kawo sauki saboda annabi hadisi ya ce wa alam anna nasra anna nasra ma'a sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra iya mai ilimi ya san wannan sanan misali na ambata mana hanyoyi da za a samu saukin daga ciki akwai lazumtar kiyaye dokokin Allah shin mutane da suke neman sauki yanzu sun kiyaye dokokin Allah ta kuma Allah alƙawari wa mai yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda yake a dokokin Allah Allah zai bashi saukin rayuwa shi yasa har yanzu ku kalli malamai dan Allah kuna ganin su a firgice wallahi wallahi kuma wani gidansa ma to uku wahala yake amma in ka ganshi zaka ganshi a nutse yake me yasa yake nutsuwan nan addini amma shi wancan da bai da addini yana da abincin safa da na rana na dare ne ko bai samu ba duk hankalinsa sai ya tashi mai addini kuma da yamma sai ce a wanke tukunya a jira Allah zai kawo kuma Allah ya masa don haka in baka da addini shine zaka kare ma rayuwa zaka sare ma rayuwa mai addini zai yi riko da sabbuba ne kuma ya shiga rayuwa don haka Allah zai kawo sauki sababi kamar na biyu da na ambata akwai mai sauƙaƙa wa mutane sabbuban sauƙi kenan bayan ka kiyaye dokokin Allah kuma sai kai mu'amalanci mutane da sauƙi kana lakshara ka shaƙe maƙogwaron ɗalibai kuma kana jira Allah ya kawo ma sauƙi hawa babanka annabi ne ta yaya za ka samu sauƙi da haka yanda kake mu'amalar mutane da sauƙi haka Allah zai mu'amalance ka da me ku ji hadisi man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alayhi fi dunya wal akhirah in kai wa musulmi sutura sai Allah ya maka sutura duniya da lahira in kai yassare masa sauƙi wani wani abu ne ya shiga masa tsanani ka kawo masa sauƙi sai Allah ya baka sauƙi a duniya da lahira to amma shin muna wannan mu'amala a tsakanin mu to ta Allah zai kawo sauƙi dan haka dai karkashin fahimtar addini dukkan alkhairi yake mutum ya fahimci addini zai nasara mutum ba shi da addini zai sha wuya طيب حديثي نقبة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Abdullah dan Mas'ud Allah kara mishi yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la hasada illa fi ithnatayn nan malamai suke cewa al-hasad shine al-ghibta wato rigengeniyan ka samu wani abu da ka ga wani yana da shi ko fata da burin kai ma ka samu irin shi to baya halasta sai a cikin abubuwa biyu rajulun atahu Allahu mala mutum kaga Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakati fil haqq sai ya sanya wannan dukiyar wato wajen gudanar da ita cikin gaskiya wajen ciyar da ita cikin abubuwa da suke mi masu kyau Allah ya ba shi dukiya ka gami yana ciyarwa farko lilwalidaini haka ne ko kulma an faktun min khairin falilwalidaini kaga yana daukan nauyin iyayensa yana musu dawainiya wal aqrabina haka ne kaga yana taimakon yan uwa dan mai dukiya farko iyaye jama'a kar ba kana da kuɗi kowa ya tsaya tukun sai iyaye sun samu in iyaye suka samu to yan uwa na jini tayyib sannan kuma sai a tafi wal yatama din wani masakin har zuwa can amma kana da dukiya iyayenka ba su jin daɗi ƴan uwanka ba su jin daɗi wannan ba sunanta dukiya mai kyau ba mai albarka ba dukiya mai albarka iyaye su fara jin daɗi ƴan uwanka na kusa kanne yayyu dukka su ji daɗi wanda zaka iya sawa salari duk wata a samu salari suna samun kuɗi saboda Allah ta'ala yana ba mu kuɗi din nan ba dan iya mu bane duk wanda kaga Allah ya bashi kuɗi bai bashi dan ci shi kadai ba ya bashi ne dan yalwata al'umma don haka shi wannan mai burin sai ya ga wani ga dukiya ga kuma yana mai ciyar da ita ta hanyoyi da suka dace wa rajulun atahu Allahu al-hikma da kuma mutumin da kaga Allah ya bashi hikima nan hikima mai ilimi kenan Allah kuma ya ce wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera in Allah baka hikima ko ilimi to ya baka alkhairi mai yawa fa huwa yaqdi biha sai ga yana hukunci da wannan hikima sawan shi alkali ne ko kuma mai shi mufti ne wa yu'allimuha kuma yana karantar da ita ilimi da Allah ba shi yana hukunci da shi daidai kuma yana mi yana wato ainihin karantar da wannan ilimi to anan ya halasta kai buri kai ma ka samu irin waɗannan abu amma in banda haka ka ga wanda abu ka ce ka ina ma kai ne bai kamata ba shi yasa ka tausaya mana mu almajirai wai ka ga mutum da mota ka kwalla faranka ya za ka mallaki wannan mota la musulunci bai baka wannan la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharat alhayat ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa haka Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga yan duniya sun samu duniya fa kai ba ruwanka da irin wannan kwalla faran fa a arzikin ubangijinka ya fi alheri da wanzuwa to amma yanzu mu ɗaliban ilimi mu ma yanzu akwai gidan da in ka gani zaka kasa nutsuwa cewa irin wannan gidan shi kawai kake so irin wannan abun hawan irin wannan kun ga yadda ɗaliban ilimi suka juye ko sun dawo suna tanafus da kuma me yan duniya alhali kai mai addini rigengeniyarka a ina ya kamata ta kasance duniya ko lahira ta lahira in ka ga wani yana aikin lahira wani yana rigengeniya da shi kai ma anan za ka yi shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk wanda yake so ya ga muna rigengeniya da shi muna tsere da shi to na gan shi yana aikin lahira amma ce in kana aikin duniya ce wallahi matsawa gefe ma zan yi na barka ni ka wuce ni ka isa can yanda zaka isa daga ƙarshe kai na san yanda zaka isa shine cikin ƙasa ai laka kuma duk ka bar abin da ka tara domin in ka mutu abu uku za su bi ka kabari ko iyalai da dukiya da aiki nawa ne za su dawo biyu dukiyar da ka ringa wahalar nema ka kasa bacci ka kasa nutsuwa duk sai ka tara ta za ta dawo ta ta tabarka a kabari haka kuma iyalanka ba wanda zai yadda abin ne ku tare iya fa abin da zai saura maka shine aikin da kai domin lahira da haka wannan hadisi kun ga in mutum zai yi buri ya wani fata ya yi ina ma to ya zamo a ayyuka na alkhairi sannan akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali ya ce misalin duniya nan kamar misalin mutum hudu ne ku ji hadisin nan mutum na farko annabi ya ce Allah ya bashi ilimi da dukiya mutum na biyu Allah ya bashi ilimi ba dukiya mutum na uku jahili mai dukiya mutum na hudu jahili talaka na farkon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum mai ilimi da dukiyar duk kafa ta alkhairi yana ciyar da dukiyarsa wannan shine mafi kololuwar matsayi da yake da shi a waje wato a cikin mutane na biyu shi kuma ga ilimin ba dukiyar sai yake fatan ya samu dukiyar amma ya hada da irin alkhairi da wancan yake annabi ya ce sun yi tarayya cikin lada saboda yana da ladan niyya shi ma da yake bai samu dukiyar ba kun ga waɗannan matsayin su matsayi ne yardadde a wajen ubangiji mutum na uku kuma shine jahili mai dukiya shi kuma du hidimar badala da za a yi da tsiya ko shine yake bada gudunmawa a ciki to shi kuma na hudun jahili mara dukiya shi fatansa ina ma ya samu irin dukiyar da wancan jahilin yake da ita shi ma a ce da shi ake hidimar badalan nan yana taimakawa a ciki waɗannan su ne mafi walakantattuwar matsayi a wajen ubangiji kenan kun ga da dai jahilci ya ce kawa mutum zuwa ga halaka ko yanda ga kuma yanda ilimi yake shaitan bawa ta haka mu dage mu ilimi ilimi din nan shine jigon mu tsaya saboda cajin mu a gaji to insha Allah mu tsaya nan sai mu dora ubangiji ta'ala a ƙasa ya ce wal muradu bil hasad al ghibta wa huwa an yatamanna mislahu wai shine abin da ake nufi da hasada nan ba hasadan kaga mutum da abu kai fatan ina ma ya rasa ba dan shi mai hasada ba wai sai ya dawo gurin sa ba kai ma ka rasa yawa kada ya samu ma ko kowa ya rasa baka da shi ba shi da shi ana nufin al ghibta shi kuma ghibta shine yatamanna misla kai fatan kai ma ka samu irin abu ba ya rasa ba na san ya zauna amma kai ma a ce me kana da shi kun ji dai in ba a hidimar lahira ba hidimar duniya ku bar wa duniya khallid duniya li ahli duniya bar wa duniya yan duniya duniyar su kai zama ka fuskanci ina Allah kuma ya ce wa innal akhirata lahiyal hayawan amma mi laukanu tai laukanu sai dai wallahi ba su sani ba in dai rayuwa ne tana ina gashi wanda suka tara kangwaya da gidajen dan Allah suna ina sun tafi sun bar su wanda kuma ya aikin ko a bukka ya kwana yanzu ya je yana tarar da me aikinsa. Kenan rayuwa tana ina lahira. Kawai dan me alarammomi za ku rudu da duniya, ku nemi lahira mana. Duk abin da kake so, fiya ma tashtahi anfusukum, wa lakum fiha ma tad'u. Duk abin da kuke bukata fa ga shan a lahira. Mata, abinci, hutawa, jin daɗi, komai yana lahira. Dan haka mu nemi lahira, Allah ka ba mu ita. Ka ba mu aljannar ka ya Allah. Babi Allah mu tsaya nan, sallallahu alaihi wasallam.